أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafis salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wato darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda wato ake haɗa nasoshi wannan shine darasin mu na 85 kenan insha Allah ta'ala a cikin waɗannan littattafai guda biyu da muke tafiya da su kamar yadda muka sani yan uwa masu bibiyar mu suka san haka littafi na daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da kuma littafi na biyu as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi to kamar da yan uwa suka sani muna dibin jerin ayoyi ne domin littafi biyu ne muka hada kenan sai mun kalli ayar da take akan jerin ayoyin alkur'ani ko da tana can ko tana can sai mu dauki amma muna fadar cikin littafi kaza kenan daga nan mun tashi zuwa nan idan kuma muna akan littafin dukkan su sun kawo ayoyin to sai mu fara da littafin da muke a cikin sa sannan mu je zuwa ga littafi na gaba muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam yace yanzu zamu tashi ne akan littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 328 malam yace fa in qila idan aka ce lima qala fir'aun me yasa fir'auna ya ce ma annabi Musa fa'ti biha ka zo da wannan hujjakin ko ayar da kace in kunta ita bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin ba'da qawlihi in kunta ita bi ayatin har in ka zo da aya to ka zo da ita qulna zamu ce ma'anahu in kunta ita bi ayatin min indillahi in ka zo da aya daga wajen Allah fa'tini biha ka zo mini da ita ai ahdirha indi ka zo min da ita kaga wani ba zai fahimta me a iskali ba ina fata an fahimta nan ta fuskar ilimin balaga ne ake kallo shi yasa malam ya kawo wannan iskali saboda galibi wani lokaci bai cika faɗin wacce huska ba ce dama ana son in ka kawo hujja ko ka kawo masu alaka faɗi wajhul istidlal ina ne ake kafa hujja ko ina ne wajhul iskal ya kamata a san wajhul iskal sannan a san wajhul istidlal nan a cikin ilimin balaga ba a cewa in ka zo da abu to ka zo da shi to ai magana kamar ta maimaitu ina fata an fahimci to amma ya za a yi a rarraba abinda malaman usulul fiqh suke cewa wato wajhul infikak ta ina sun kararraba sai malam ya kawo ga ta inda sun kararraba in kunta ita bi ayatin min indillahi in ka ce ka zo da aya daga wajen Allah to fa'ti biha ma'ana ce fa'tini biha ka zo mini da ita kenan ka kawo ta to wannan sai zama to kenan kaga magana bata ci karo da juna ba shi yasa kada ka sa tsammanin ko ko in kunta ji ita bi ayatin min indillahi haqqan fa'tini biha in kunta ji ita bi ayatin haqqan fa'tini biha sai a samu ta yadda za su bambanta domin bai dace a ce magana ta mai tuba babu inda sun ka bambanta wa idza marru bil lahwi marru kirama kaga ba cewa idza marru marru amma marru kirama kiraman din shi bambanta su ba amma ba cewa idza marru marru a larabci to don haka wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta ta ko kamar za ku ga malamai iskali wanda zai zo ma alkur'ani ta kowace fuska sawa'an ta fuskar nahawu ne ko ta fuskar sarfu ce ko ta fuskar balaga ce ko ta fuskar ka'idar usul fiqh ne ko ta fiqh ne ko ta aqida ce ko ta fuskar tarihi ce in ya faɗi wata mas'ala a nuna ba haka nan bane ko ta fuskar ko wace ijazi ne ijazul lughawi ko ko ilmi ko shar'i ko wane ne duka ko ina dai in an ka faɗi akwai wani iskali to sai a koma cikin alqur'anin a warware shi dan haka wani zai iya hahada da na aqida da na hawu da na sarfu da na balaga duk ya hada cikin littafin sa wani kuma ya dauki na wani fanni dai ko na aqida wani ya dauki na fiqhu ko wani dauki dauki na kaza na kaza na kaza ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai a cikin wato littafin daf'o ihamil tirab an ayatul kitab domin shine kawo mas'ala ta wato a karkashin aya ta 107 kina akan akan akan sajeri yake wanda littafi wanda zai zo na bayansa shi aya ta 109 ya kawo kina ta 107 zamu dauka a cikin littafin daf'o ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti a mas'ala ta 87 a aya ta 107 a cikin suratul a'raf malin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa alqa asahu sai Musa ya jefa sanda sanda yake ba kawo Musa ba shine ake magana kansa fa idha hiya thu'banun mubin sai ta kasance thu'ban wato maciji mubinun wanda yake bayyananne malin yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu ala shabahil asabi thu'ban tana nuna an kamanta wato al'asa sanda bithu'ban an kamanta ta da maciji wa huwa la yutlaqu illa ala al-kabir min al-hayat alhali kalma ta thu'ban ba a itlaqin ta a larabci sai akan mai girma daga cikin al-hayat macizai kenan ko macizai wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo ta dullu ala khilafi dhalik tana nuna sabanin haka wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma ra'aha lokacin da annabi Musa ya ga wannan sanda bayan ya jefa ta ta tazzo tana girgiza tana motsi ka annaha ka ce jannun malam yace a cikin suratul namli aya ta goma cikin suratul qasasi aya ta 31 li'anna aljanna nan kalma ta aljan huwa alhayyatu saghira ita ce macijiya karaba ko maciji karami na fata an fahimta to kaga nan fa'ubani babba nan kuma hayya kuma karami kiran kaga ya za a yi a ce abu karami ne kuma babba lokaci daya kuma kalma ta aljan tana nufin aljani shi yasa wadansu malamai suka ce to saboda aljannu suna da kiɗa su zan babban maciji wani lokaci ina fatan an fahimta shi yasa wani ya kamanta ta yace ka annaha janun kamar aljani wani haka yake cewa a janun na ana nufin kamar wato karamin maciji al'asa wato sanda kenan larabawa suna da wani karin masal da suke cewa al'asa liman asa ita sanda ta dace ne da mutumin da yake sabawa sai ka diba cikin littafin jamharatu amsalil arab da kuma wani littafi al-amsalul alamiya na al-amsalul arabiyya wal alamiya na wani malami dan kasar misra shi ko jamharatu amsalil arab shi ma littafi ne wanda yake na karantar da karin maganar larabci wanda wani lokacin ba karin maganar sai ka fahimci asalin tarihin sa sannan kake iya fassara shi ba wai zaka amfani bane da kalmomin sai ka je ka abka banna kuma akwai sabani wajen malaman ulumul qur'an da tafsiri shin cikin alqur'ani akwai maganganun da suna zamantowa amsal ko ba ta kasancewa imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumul qur'an ya kawo babi akan amsalul qur'an da kuma malamai su in ka an ce amsalul qur'an karin magana waɗanda an ɗauke su kamar makarin magana ko kuma amsalul qur'an misallan da alqur'ani ya kawo akwai malamai su littattafai amsalul qur'an in ba manta ba ibnul qayyim yana littafi amsalul qur'an malam yace to wal jawabu an hadha amsa akan wannan cewa macijiyar an ce babba ce ko an ce karaba annahu cewa shi shabbaha bi thu'bani Allah ya kamanta ta tunda ya ce fa idza hiya thu'banu mubin bai ce ka thu'banu mubin amma za a kaddara ka thu'ban domin ita sandan ba maciji bace shabbaha bi thu'bani an kamanta ta da maciji fi izami khalqiha wajen girman halittarta wa bil janni an kamanta ta da wato karamin maciji kenan shine nan aljan fi ihtizaziha wajen girgizarta wa khiffatiha da saukin jikinta rashin nauyinta wa sur'ati harakatiha da wato saurin ko mu ce gaugawarta a wajen motsi da girgiza fahiya jami'atun malin yace to ita wannan macijiyar ta hada bainal izami tsakanin girman jiki wa khiffatil harakati da saurin motsi ala khilafil adati akan sabanin al'ada domin galibi mai babban jiki ko abu idan ya girma shi ne ake ganin yana da wahalar motsawa ko ba haka ba amma ai aka abu karami ne ana ganin shi yake da saukin wato abin nan motsawa to wannan sai aka bambanta tsakankane su to wannan shi dai ne abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala a cikin wannan littafi kuma ita ce mas'ala ta ƙarshe to amma kafin a cikin wannan littafi malam ita ce mas'ala ta ƙarshe kenan yanzu littafin asiratul qur'anil majid shine zai karbar sauran bayanai to amma kafin mu je nan nan da Allah subhanahu wataala ce fa alqa asahu ya je sandarsa fa idha hiya sai gata to nan thu'ban namiji ne to kuma sai an ka ce hiya to na an hankalta ma ita al'asa mace ce, to ba a ce fa idza huwa thu'banun mubinun ba kenan cikin dhamiri in an kalli can tana matsayin sanda sai a ce hiya in an kalli halin da take a ciki sai a ce fa idza huwa shi yasa zaka ga a cikin suratu الأنعام النبي إبراهيم ده الله كبار قصة فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي kaga falan mara ash-shamsa lokacin da ya garana bazigatan ta fito tana haski qala sai yace hadha rabbi bai ce hadhihi rabbi ba duk da yake ash-shamsu mace ce idza ash-shamsu kuwirat an hankalta mu cewa nan wato khabarkin rabbi shi an ka hankalta ma nan ko an hankalta ma asalin ita sandat ba a hankalta ma shi macijin ba kina a cikin lugha akwai wannan shi yasa sai kai hattara ka kalli miye dalilin da yasa aka kawo wannan kuma da yace hadha rabbi jamhurin malamai sun tafi cewa cewa yi a hadha rabbi an shafe alhamza dan a larabci ana shafe alhamza ta tambaya ina fata an fahimce ni am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshurun ai ahum yunshurun ahum yunshurun al-mauta an shafe alhamza domin da yace hadha rabbi ba yana nufin ya yarda da cewa ba wannan ubangijin sani don wanda suke cewa da annabi Ibrahim ya kasance cikin shakka daga baya ne ya gane Allah shi yasa suke cewa ayi amfani da mazhabu shak wai da saboda a tabbatar da gaskiya a ce Qur'ani babu Qur'ani a kawo dalilin suke ai shakka cikin Qur'ani sannan a tabbatar da dalilin da suke nuna shi ai shakka cikin hadisi sannan a kawo dalilin suke tabbatar da shi ai shakka cikin alqur'ani kasancewa Allah sannan a kawo dalili akan haka komai ma akan nazariyatu shak wanda almustashriqun sun yada ta a kasashen musulmai wanda kuma yanzu da yawa har cikin za ga cikin yan filozofi da yan falsafa da waɗansu sufaye da waɗansu ma waɗanda al-aqlaniyun da yan al-hadatha waɗanda sun ciwon kansu ba suna kokarin tabbatar da wannan akida a cikin kasar musulmai alhali cikin kasancewar Allah za a fara ne bil yaqini ba bil shakki ba ita ce da'awar annabawa qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yanzu har cikin kasancewar Allah akwai wani shakka bayan shi ne halitta samai da kasai sai ka kuma nemo wani dalili ka taba ganin wata na'ura da ta yi kanta to in ka baka yadda ba na'ura za ta iya kanta allura ba za ta iya kanta ba sai an yi ta jirgiro ba zai iya kansa ba sai an yi shi mota ba za ta iya kanta ba sai an yi ta amma a ce sammai da kasai da tsarin su gaba ɗaya irin wannan tsarin a ce babu wanda ya yi shi su dufa ce ta yi shi wani irin hankali ne zai karɓe irin wannan aƙida Allah kai mu tsari to wannan shine abin da waɗansu malamai suka gabatas kuma akwai wata nakta da suke bayyanawa suke cewa da aka zo annabi Musa cikin taha ma an kira ta hayya hayya macijiya nan kuma an kira ta thuban maciji to kaka namiji da mace ina fata an fahimci ni ta fuskar jikin su ne kawai an ka hankalta ma ba tare da an hankalta ma namiji ne ko mace ba an ce hayya domin an hankalta ma maciji abu ne wanda yake tafiya haka to dan an kira shi hayya ko sauban an hankalta ma jinsin tafiyar su ba an hankalta ma wannan namiji ne ko mace ba kuma kamanceceniya ne aka yi namiji akwai inda yake kamanceceniya da mace ko na dan adam ne da idon namiji da idon mace suna da kamanceceniya ta fuskar su ido sai dai wani huskan a ce to idon mace wani lokaci suna da kaza suna da kaza amma idon namiji ba su da kaza ba su da kaza amma akwai abin da ya hada su dan kaka ce dole sai ka kawo kuskure cikin alkur'ani ina fata yan uwa sun fahimci wannan to kuma sai malamai na balaga suke cewa wato lokacin da annabi Musa yake gaban Allah sai an ka kira ta hayya fa idha hiya hayyatun tas'a hayya nan babbar macijiya da take gaban ubangiji ne shi annabi Musa an gane ko sai an ka kira ta hayya suke cewa kamar wato karamar macijiya ce saboda annabi Musa kada ya ji tsoro ma'ana tsoron da zai ji tun da dama ya ji tsoro amma sai an ka kira ta hayya wato macijiya ce da bata da girma amma da aka zo wajen fir'auna fa idza hiya thu'ban babban maciji ashe lokacin ya bambanta can inda take hayya daban na inda take thu'ban daban can gaban lokacin da annabi Musa ke tattaunawa da Allah fa idza hiya hayyatun tas'adun ya ce wa matil ka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a haka da yazo ne yace falamma ra'aha tahtazu ka annaha jannun a cikin suratul naml da qasas nan ma tana karamin kamar karamin maciji nan ana nufin lokacin tunda nan yana lokacin da yana magana ne da ubangiji kaga nan duk sai an ka kamanta ta da wato kamar karamin maciji nan ma sai ka kalli hayya can mace ce jannun kuma namiji ne amma dai an kalli karamcin jiki to amma da an ka zo gaban fir'auna fa alqa asahu fa idha hiya thu'banu mubin dan nan ana son mu'jizar ta bayyana sai ta zama maciji mai girma dan haka kada ka ce akwai kuskure a tsakankanin waɗannan ayoyi ka yi kokari ka binciki wato nassi in yazo in baka fahimce shi ba in dai ya inganta aya ta alqur'ani ko hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tuhumci hankalinka ka yi ƙoƙari ka bi nassin ka gane shi ba wai ƙoƙarin za ka yi ba ka ƙaryatar da nassin ko ka yi masa hukunci na fuskar ƙaryatawa wannan kuma ka faɗa cikin halaka Allah kai mu tsari to yanzu sai mu dawo cikin littafin mu na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a karkashin mas'ala ta 329 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace qala al-mala'u min qaumi fir'auna sai mutane al-mala'u masu daraja kenan لأنه يملؤون المجلس بأعينهم وبقاماتهم الوافية almala'u da shine mai cika daga da aka samu shi kenan sune ke cika wuri koko sune ake suke da karfin fada a jikin sune ajjama'ar qala almala'u min qaumi fir'auna masu daraja daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha la sahirun alim wannan mutum ne la sahirun mai sihiri ne alimun masani babban masani aya ta 109 a cikin suratul a'raf wa fi suratul shu'ara a cikin suratul shu'ara qala lil mala'i hawlahu fir'auna sai yace ma mutanensa inna hadha la sahirun alim wannan mai sihiri ne mai girma aya ta 34 a cikin suratul shu'ara fa nasaba hadha al qawl ila fir'aun sai danganta wannan magana zuwa ga fir'auna qulna za mu ce qalahu shi ya faɗi wannan magana huwa wa qaluhum su ma sun faɗa kenan fir'auna ya faɗa a cikin suratul shu'ara su ma sun faɗa fa haka qawlahu samma can cikin suratul shu'ara ita ce sama ne yake rufi can kenan cikin suratul araf cikin suratul shu'ara sai ya kawo maganar fir'auna wa qaulahum kenan wa haka qaulahum ne sai ya kawo maganar su huna anan cikin suratu wato al araf kenan malamai sai suka yi sabani don an ce fir'auna ya ce kuma su sun ce ai maganar fir'auna ba ta da mutanen su ce sai dai shin yana yiwa fir'auna ko da ga wannan sanda ya ce inna hadha la sahirun alim sai mutane su ma suka ce lalle inna hadha la sahirun alim babu wata matsala sannan shi fir'auna shine daga cikin almala'u mutane masu daraja kenan babu matsala ko kuma a'a ko da suka ga sandar suka rikice suka ce inna hadha la sahirun alim sai fir'auna shi ma ya ce inna hadha la sahirun alim babu matsala da haka ba karka ba ko ba kuskure bane alqur'ani yayi ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda malam ya kawo sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 330 fa in qila idan an kace as-saharatu inna ma sajadu lillahi ta'ala su waɗanda suka yi sihiri da aka kawo labari sun yi sujada ne ga Allah tau'an ma'ana in an ce tsau'an cikin jin daɗin rai ba tilastar da su akai ba lamma ta haƙaƙo mu'jizata Musa lokacin da sun ka tabbatar da mu'jiza annabi Musa gaskiya ce alaihi salam wato aminci Allah ya tabbata a gare shi fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wa ulqiya saharatu sajidin sai masu sihiri suka yi sujada a to ulqiya asalin ulqiya kamar abu an fadar da shi ne kamar sun fadi kai tsaye kulna malam yace to zamu ce lamma zalat kullu shubhatin lahum lokacin da dukkan shubuhar da suke da ita ta gushi daga gare su bima ayanu min ayatillahi ta'ala na daga abin da suka gani na ayoyin Allah ala yadi nabihi akan yadin hannun annabinsa annabi Musa ittarrahum zalika wannan ya tilastar da su ko ya kyautar da su inji malaman zauri ila mubadarati sujud zuwa ga su yi gaugawar sujada fasaru sai suka kasance min ghayatil mubadara saboda gaugawar da suka yi matukar gaugawar da suka yi wato ka annahum ulqu ila sujudi kamar ka ce jefar da su ne aka yi tasdiqan lillahi war rasul don gaskatar da Allah da manzo ina fata an fahimta to wannan shi ne kinan haɗu wasu suna sujada ba wai kamar an ci da su amma saboda sun yi gaugawa ne sai an karuni kamar kayar da su ne aka koko faɗuwa suka kai tsaye suka yi sujada to wannan kafin mu je mas'ala ta gaba akwai shubuhohin da ake kawo waɗanda ya kamata mu dan ƙara a ƙarƙashin wannan aya bari in gari ko shubha biyu a gurguje na a balaga wa ulqiya saharatu an ce sajidina sun yi sujada ga Allah to ai sun zan musulmi to kuma musulmi ba mai sihiri bane ba kafiri bane to ya an kai an kace wa ulqiya saharatu sajidina to nan ka ganin su masu sihiri ne kuma masu sujada ga Allah sihiri da sujada ga Allah suna haduwa ba su haduwa sai malamai balaga sun kace nan wato akwai abin da ake kira almajazul mursal kamar yadda wadansu ke cewa wadansu ce kuma ba a cewa majazul mursal sai dai a ce uslubun min asalibil lughatil arabiyya na an kalli bi itibari ma kanu alaihi abinda suka kasance akan shi Allah subhanahu wataala ya ce a bannin wa'atul yatama amwalahum ku ba marayu duke su to ai marayu ba bashi duke shi sai dai a bashi dukiyarsa wanda ya kasance maraya shi ne abin da ake nufi wanda ya kasance maraya ku bashi dukiyarsa duk da yake wa'atul yatama amwalahum waɗansu malaman tafsiri in ka diba cikin tafsiri na Ibn Jarir Tabari ya kawo waɗansu ce wa'atul yatama amwalahum ku basu dukiyoyin su ma'ana ayyinu don can lokacin jahiliya ba sa basu to amma duk da haka wa'atul yatama amwalahum ko da an ayyana musu ai sai sun balaga za a basu kiran sai zaman to dai dole nan alladhina kanu yatama ake nufi nan kenan bi itibari ma kanu alaihi ulqiya saharatu na alladhina kanu sahara ake nufi sajidina suna masu sujada to wannan kenan sai abu na gaba shine cewa a cikin wannan kissa zaka ga wadansu suna cewa sihiri abu ne wanda yake ya inganta a yi shi ko ya halatta ko abin da ya kama da haka wanda mas'ala ce take tana da hatsari kwarai da gaske sai su ce annabi Musa ai ya san sihiri bai da kyau kuma ya ce alquma antum mulquna ku jefa abin da za ku jefa kaga ya musu umurni da mi da sihiri yin umurni da sihiri ba kuma sihiri kafirci ne kuma shi annabi Musa kenan ya umurni da sihiri to wannan shubha ce wanda ana kawo ta wani lokaci za ku iske tana da tsawo amma zan dan yi kokari in ga yadda za a yi a takaitar da ita shine cewa as-sahara nan ana nufin da an kace alquma antum mulqun wasu kace nan al'amru lit-tahqir dan walakantar da suna ba dan su aikata ba dan inda ba su jefa ba da annabi Musa ba zai jefa ba na biyu kuma an kace alquma antum mulquna umurni ne annabi Musa yayi musu da ya saba ma Allah da an sabkar da nasu an ce mai wannan umurni da kai kuskure na na uku kuma koko a ittiraran na domin dole sai an yi gaba da gaba gaskiya ta bayyana ba yadda za a yi gaskiya ta bayyana sai an yi haka shi sai ce alquma antum mulqun ina fata an fahimta shi yasa zaka ga suna cewa ayi yin sihiri ba ba abu ne wanda yake kafirci har suna kafa hujja da aya cikin suratul suratul baqara Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah su masu sihirin ba za su cutar da kowa da shi ba illa bi idnillah sai ce sai da izinin Allah to kaji Allah da izinin Allah na aka sihiri a'a akwai iznullah ash-shar'i akwai alkauni akwai iznin Allah ash-shar'i akwai alkauni alkauni shine na tafiyar da al'amura ash-shar'i kuma na shari'a dole sai mun bambanta da irada ta Allah da al'amari na Allah da izinin Allah akwai shar'i akwai kauni kauni shine yadda Allah yake zartar da al'amura inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun amma ash-shar'i shine wanda yake da alaka da shari'a Allah ya ce ku yi in kun ga dama ku yi wa aqimu salata umurni ne Allah ayi sallah in baka yi sallah ba wannan ka saba umurni Allah wannan kana iya sabawa to anan wannan aya din musamman tana da bincike mai yawa kuma tana da maganganu masu yawa kadiba cikin al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam masters ko magister da aka rubuta a kasar wato jami'a ta Madina a kasar Saudiya wannan aya wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman Allah ce wa ma kafara Sulaiman kaga nan Allah ya nuna cewa Annabi Sulaiman bai kafirta ba amma amma ana bai sihiri ba kada a ce saboda sihiri ne ya jagoranci mutane tunda ya jagoranci har aljannu da dabbobi walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut anan sai malamai suka yi magana guda uku waɗansu ka ce wa ma unzila wannan ma mausuliya ce in an ce mausuliya ce bi ma'ana allazi kenan wallazi unzila alal malakaini waɗansu malamai suka tafi cewa a'a ma nafiya ce ai wa ma unzila alal malakaini ai ba a saukar ba to daga nan fassarar za ta tashi waɗanda suka ce wa ma unzila alal malakaini bi ma'ana allazi sai suka yi fassara biyu suka ce kenan wallazi unzila alal malakaini da abinda aka saukar ga mala'iku guda biyu kina an saukar da sihiri ga mala'iku mala'iku kuma la ya'suna Allah ma amarahum to kuma da an saukar da shi wallazi unzila alal malakai kinan wa ma unzila alal malakaini wallazi unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut bi babila a garin babila haruta wa marut sunan waɗannan mala'iku ne wa ma yu'allimani min ahadin amma ba wanda za su koya ma hatta ya qula inna ma nahnu fitna har sai sun ce gaya mishi cewa mu fitina ne jarabawa ce fala takfur ka kafirta ashe da Allah ya halicci abubuwa cikin ƙasa ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha Allah ya halicce su don kawa in ka fitinu kuma Allah ya ce maka ka fitinu da duniya ka tsaya ka bauta ma Allah an halicci waɗannan abubuwa don kai to dan haka sai su ga mishi mu jarabawa ne kenan wannan bayanin mala'iku sun saba ma Allah ba a Allah ya saukar da sihiri ta hanyar su kuma sun gaya maka cewa jarabawa ce fala takfur amma mutane sai su je su yi amfani da shi tana yiwa an koya musu don su bambanta tsakanin sihiri da abin da ba sihiri ba amma su sai su je su yi amfani da shi ta fuskar da bata dace ba da haka idan aka sayar ma da yuka ka je ka kashe mutum shi wanda ya sai san ma yuka ba ya sai san ma ita dan ka kashe mutum ba ya sai san maka yuka ne dan saboda mi dan saboda ka je ka yanka ragonka ina fatan ana fahimta ta to wannan yana daga cikin abin da waɗanda suke sun suka kafitar da malamai wa ma yu'allima min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah ba wanda za su cutar sai da izinin Allah nan izinin Allah alkauni sihiri ba zai samu mutum ba sai in Allah ya yarda da cewa ya same shi wannan shine abin da ɗaya daga cikin abin da malamai suka yi bayani akan karkashin aya kenan abinda malamai suke bayani kan wannan cewa ma mausuliya ce bi ma'ana allazi kamar tunda mun ce fassara biyu suka tafi su cewa ma mausuliya ce wa ma unzila alal malakaini wallazi unzila alal malakaini suka tafi cewa kenan koda an sabkar da sihiri tare da mala'iku ba dan abatar da mutane ba dan mutane su bambanta tsakanin mu'jiza da sihiri mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kuma bi idhnillah na alkauni la ash-shar'i an gane ko izinin Allah kauniyan Allah ya kaddara in an yi sihiri in ya so zai samu mutum amma da izinin sa wato alkauni to waɗanda suka tafi cewa kuma ma mausuliya ce wasu sun yi wasu sara biyu suka ta cewa wa ma unzila alal malakaini kinan ma bi ma'ana mausuliya wallazi unzila alal malakaini abinda aka saukar akan mala'iku guda biyu sai suka ce to amma nan malakaini ba mala'iku bane don akwai wata riwaya shadda wa ma unzila alal malikaini abinda aka saukar akan sarakai guda biyu malik sarki kenan malikaini malaka kuma mala'iku malakaini to sai suka ce akwai sarakai guda biyu bi babila a garin babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin ba wanda za su koya ma wannan sihirin su sarakan hatta ya kula inna ma nahnu fitna sai sun ce mu fitina ne fala takfur ka kafirta فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه sai su koya ga waɗannan sarakai a wannan fasara ba ga mala'iku ba guda biyu kenan abinda suke rarrabewa tsakanin miji da mata wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba wanda za su cutar da shi sai da izinin Allah nan ba alkauni ba ash-shar'i ba ina fata an fahimce ni to wannan fassara duk da yake akwai waɗanda suka yi ta sai dai malamai suka ce akwai rauni ga wannan domin asali ne ana fassara qira'a mutawatira da qira'a shadda ba qira'a shadda ba za a fassara da qira'a mutawatira domin qira'a mutawatira ta ce malakai ne mala'iku guda biyu to su ko sun dauki riwaya shadda sun kace ita ke fassarawa malakai ne kina a dauki ma'anarta marmakon ma'anar qira'a mutawatira qira'a wadda ba mutawatira ta zo ta karfafa ma'anar sai ta zo sai ta saba mata domin mala'iki daban sarki daban dan adam daban mala'iki daban shi yasa da yawa daga cikin malamai ba su tafi akan wannan fassara din ba duk da sun tafi cewa to da ta ce malakai ne Allah ya kira su a matsayin mala'iku a itikadin mutane saboda sihirin su suna sa tsammanin mala'iku ne amma asalin su sarakai ne to sai fassara ta uku a karkashin wannan aya shine wa ma unzila alal malakaini wadan sun ce ma nafiya ce kaga tasirin luga wajen tafsiri fassara aya ko alqur'ani ko a cikin shari'a to ito in an ce ma mausuliya ko ma nafiya ko ko ma ta zo sila ce litta akidi ko ma kaza ko ma kaza idan baka san su ba ya za a kai fassara daidai sai suka ce ma nafiya ce wa ma unzila alal malakaini ai ba a saukar da komai ba akan sarakai guda biyu ko mu ce mala'iku tun da mala'iku ko kuma ma unzila alal malikaini a qira'a shadda ba a saukar da komai akan waɗansu sarakai ba in kuma mun ce mala'iku a qira'a mutawatira mala'iku ba a saukar komai akan su ba hatta ya qula inna ma nahnu fitna balantana ma su ce mu fitina ne fala takfur kada ka kafirce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi bale ma su koyi wani abu gare su wanda za su raba tsakanin miji da mata wa ma yu'allimani min ahadin bu su koyar da komai komai ba hatta ya kula inna ma nahnu fitna balle ma su ce mu fitina ne fala takfur kada ka kafirta ina fata an fahimce ni fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji balle ma su koyi abinda za su rarrabe tsakanin miji da mata wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah amma ba za su cutar da kowa da sihirin ba wanda suka danganta zuwa ga annabi Sulaiman kuma suka danganta zuwa ga mala'iku to ƙarya ce amma babu wanda za su cutar da shi sai da izinin Allah alkauni kuma ba a shar'i ba to kaga wannan aya tana ɗauke da fasarori daban-daban shi yasa sai kaga an yi kokarin ko a ce mala'iku sun saba ma Allah ta zancin sihiri ko kuma a ce annabin Allah ya aikata sihiri kamar da anka ce ma annabi Sulaiman ko kuma yadda anka ce da anka ce Musa ya ce alquma antum mulqun shubuhi na kokarin wato kafirtar da wato annabawa kenan ko da an kare da annabawa ko babu wani wanda ya saura cikin mutane wanda ba za a iya kafirtar da shi ba ko a fasikantar da shi ko a danganta shi zuwa ga bid'a ko abin da ya kama da haka to da haka dai wannan shine abin da ke so in kara karkashin wannan aya mai so kuma ya koma cikin littafin tafsiri kuma akwai littafin da ya tattaro wannan mas'ala ma'ana ya raɗo maganganun malamai gwargwado alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absarul islam bin waqar islam masters ko magister wadda aka yi a jami'ar Madina wato a jami'a ta Madina wallahu ta'ala alam to wannan shine wato abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala ta 330 abinda muka dan kara kenan gurgudo sai yanzu kuma za mu tafi akan mas'ala ta 331 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala allah ta'ala ya akai allah yace huna a cikin wannan hikayatan anis sahara yana bada labarin abinda masu sihiri suka ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa an fir'auna kuma ya bada labari daga fir'auna qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai ila qaulihi har zuwa fadarsa wa tawaffana muslimin ka kashe mu musulmai kenan ayoyin da suka zo tsakanin wannan aya ta 121 zuwa aya ta 126 thumma haka anhum hadha al-ma'na sannan kuma Allah ya kawo wannan ma'ana gare su fi surati taha a cikin surati taha wa surati shu'ara wa surati shu'ara da surati shu'ara bi ziyadatin wa nuqsan sai ka iske cikin wata sura an kawo kissa an ƙara wasu kalmomi cikin wata sura an rage su fil alfazil mansubati ilaihim a cikin lafuzzan da aka danganta zuwa gare su wa hadhihi alwaqi'a malam yace wannan waqi'a ma'ana abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna game da al'amarin wannan mas'ala din ma waqa'at illa marratan wahida kuma bata abku ba sai so daya fa kaifa ikhtalafat ibaratuhum fiha ya zai a ce ibarorin su banganin su sun babbanta a cikin ta malam yace kulna zamu ce aljawabu anhu amsa akan wannan annahum innama takallamu bidhalika bi lughatihim sun yi magana da yaren su yaren fir'auna na baqibti qibtawa da yaren annabi Musa annabi Musa yana daga cikin bani Isra'ila yana magana da yaren Yahudanci ko Ibraniya la bi lughati al-arabiyya ba yana magana da yaren larabci ba kenan tana yawa lokacin da zai da'awa yayi magana da fir'auna da yaren kiftanci tunda tana yawa yana jin wannan yaren tunda cikin su ya tashi sannan kuma yana magana da bani isra'ila da yaren su na ibraniyanci ko yahudanci wa haka Allahu zalika anhum sai Allah ya kawo hikaya labarin wannan bil lughati al-arabiyya a cikin yaren larabci miraran wato lokuta da dama li hikmatin saboda wata hikma iqtadat takrar wadda ta hukumta an gane ko a maimaita wal i'adati da kuma maimaita wannan ko nubayyinuha wal i'ada nubayyinuha wal i'ada iqtadat al hikmati at takrar wal i'ada yace to nubayyinuha fi surati shu'ara'i kenan zamu bayyana wannan in mun zo a cikin suratu shu'ara'i insha Allah ta'ala ma'ana nan malam yake sun ya fayyace bayani famarratan hakahu mutabiqan li lafzihim wani lokaci Allah zai kawo labarin mutabiqan daidai li lafzihim daidai da lafazinsu ma'ana a cikin larabci da kuma lafazin da sun kai amfani da su fi tarjamati a cikin tarjama ri'ayatan lil lafzi wani lokacin sai ya hankalta ma lafazin da sun kai amfani da shi wa ba'da zalika wani lokaci hakahu bil ma'na sai ya kawo shi da ma'anar abin da suka yi ba da lafazin ba jariyan ala adatil arabi tafiya akan ka'ida akan ta laraba asalin jiryan shine kamar gudu amma ana nufin tafiya daidai ala adatil arab akan al'ada ta larabawa fit tafannuni wajen nau'untawa alfannu shine wato kamar abin da ke fanni at-tafannun kuma a ce ka sassake wato ka bi uslubi daban-daban fil kalami a cikin magana wal mukhalafati baina asalibihi da sassabawa tsakanin uslubi na zance li alla ya malla domin kada ya kosa ko ya gaji idza tamahhada takraruhu idan maimaituwar shi tamahhada ta wato tsarkaka ma'ana ta koma duka iri daya ma'ana da za a kawo kissa da lafazi guda a cikin surori daban-daban sai ta ishe ka amma da za a canza tsakanin wancan wuri da wancan wuri to da zaka iske zaka ji shauki zuwa gare ta wanda kuma wannan bayani ne mai tsawo a cikin ilimin tafsiri mas'ala ce mai hatsari ko mai tsawo a cikin ilimin tafsiri da kuma cikin ilimin balaga wato ta alkur'ani to banda wannan ya kamata mu fahimci waɗansu abubuwa hadda da caccanzawa saboda malamai su samu damar su yi bincike su samu fa'ida su zamanto ar-rasikhina fil ilm su samu wannan daukaka da lada sai a cire wannan a kawo wannan dan in ka zo wajen tafsirin alqur'ani ka yi kokari ka fitar da wannan da ma'anarka ka samu lada masu hadda alqur'ani kuma za su samu lada can an cire wannan lafzi na an ƙara wannan saboda ka ƙara kiyaye littafin Allah wannan wahalar da za ka za ta sha ko ko ka'idodin da za ka rubuta saboda ka hardace ka samu wato ma'ana mai kyau wanda kuma akwai littattafai da suke bayanin kan mutashabihatul alfaz da kuma almutashabihatul ma'ana kun ga wannan littattafan da muke bayani suna maganan tashabuhu na ma'ana in an samu rikitarwa a cikin ma'ana akwai littattafan da kuma aka yi akan tashabuhu fil alfaz musamman yana wannan ya shafi har da alqur'ani zaka ga akwai ayatul mutashabihatul alfaz na wani malami a kasar Saudiya a Riyadh akwai kuma أون الرحمن في حفظ القرآن نا ونمالمي إن بمنتابة عبد الرحمن القلموني سننكم أكوي عقيلة أطراب القصائد نا إمام الشاطبي دا سورة ما لمن دسكي اللي تتفاي كان حرد القرآن أكوي كلمات التنزيل نكسر ليبيا وندكم أجامعة عبد الرحمن الأسمري سوكي كاوشي سيكا حتى سوكا غير دا أكي غاني آيات المتشابهات الألفاظ أتكلم القرآن تندك بكرة وتهناسي موضوع إني بنشكيني ميشو تو أما أنا أكون أنس أبوبوا دي كماتا إن ƙara har yanzu game da mas'ala da malin ya kawo shine cewa na farko fassara alkur'ani wani lokaci uslubi guda baya isa domin can an faɗi wani abu to sai malamai suka ce sai ka kan kaman dibin maqsudin sura yanzu misali an kawo kissa adawa da samudawa misali da mutanen wato annabi nuhu da kuma mutanen annabi lutu da annabi musa da fir'auna a cikin suratu alkamar masalan to su ko surori makkiya galibi sun zo ne akan bayanin akida kuma uslubin wannan sura shi yasa ka san maudu'in sura da uslubin ta uslubin sura suratul qamar ba fadada ma'ana bane da fadada kissa shi yasa sai aka kawo ta kenan sai ka dibi wannan garadin da yasa aka kawo wannan uslubi ne na takaitawa saboda ko magana ta dan adam zaka iske akwai inda yana da damar da zai fadada magana akwai inda zai zo da magana a takaice to nan a cikin suratul qamar uslubi ne na takaitawa a cikin suratul baqara da kuma suratul a'raf masalan uslubi ne na fadadawa kuma zaka iske a'a a cikin wata sura zaka iske uslubin kyakkyawan waɗansu abubuwa kaga yanzu misali kamar a cikin kusa annabi adamu ta zo a cikin suratul baqara ta zo cikin suratul a'raf amma sai malamai suke cewa an hankalta mu cikin suratul baqara wato girmama annabi Adam sannan suratul a'raf an hankalta ma bayyana kuskuren annabi Adam duk da yake ba a cewa ba a girmama shi ba amma nan kuskuren shi ne ake zahin bayyanawa haka a cikin suratul a'raf zaka ga kissa ta bani Isra'ila ana kokarin nuna ta'addancin su galibi amma ba tare da nuna girmamawa da ni'imomin da an kai musu ba amma a cikin suratul baqara ana kokarin nuna ni'imomin da aka yi musu ba tare da hankalta ma yawan laifin su ba duk da yake ana bayyana shi kenan yana da kyau ka san uslubin kowace sura sai ka gane dalilin da yasa can ta zo mai tsawo can bata zo mai tsawo ba zan ba da misalai da kuma abubuwa na farko mutum ya karanta littafan usulul tafsir wanda suke bayani kan aljam'u bainal ayat misali akwai littafi dirasatun fi usulit tafsir na ustaz Dr. Professor Kabir Yunus na kasar Kano akwai kuma littafi muqaddimatu tafsir ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sannan kuma akwai tahqiqi na Ibn Uthaymeen kuma akwai tahqiqi na wato Dr. Ustaz Dr. Musa'id Tayyar sannan akwai at-tahrir fi usulit tafsir na ustaz Dr. Musa'id Tayyar sannan akwai fusulun fi usulit tafsir na ustaz Dr. Musa'id Tayyar sannan akwai at-tafsir usuluhu wa qawaiduhu na Dr. Khalil al-Kubaisi malami ne daga kasar Iraq in ban manta ba sannan kuma akwai littattafai da dama da malamai suka rubuta kan usulul tafsiri da balaga ta alqur'ani sai ka karance su ne zaka fahimta akwai wani littafi sunansa at-ta'birul qur'ani na ustadu dr Fadl Samarra'i a ƙarshen wannan littafi ya keɓe wani babu ya sanya masa suna alhashdul fanni alhashdul fanni asalin alhashdu shine taro ma'ana an tattara nasoshi don fitar da balagar da ke cikin su sai kawo kissa ta annabi adam da ta zo a cikin wasu surori me yasa can an ka kawo wannan ba a kawo wannan ba shi yana hankalta ma balaga ne duk da yake malaman tafsiri su suna hankalta ma ma'ana da za a yi a hada su a nuna ba su ci karo da juna ba to wannan na dan ba ‘yan uwa maraja gwargwado saboda yanayi na lokaci don su san yadda al'amari yake tafiya kafin mu je a mas'ala ta gaba shine wajen inda sun kace wata waffana musulmin Allah ka kashe mu musulmai wannan shine ake kira wato uslubul jama' akwai lokacin da abu guda bai dace ba amma in an hada shi da wani ya dace kaga da sun kace wata waffana ka kashe mu ai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kuma annabi Yusuf ma ba ma hara ba wanda ya fi su sanin Allah shi ma ya roki wannan yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi ah to ko ka roki Allah ya kashe ka ko baka roki Allah ya kashe ka ba Allah kashe ka zai dan yace kullu nafsin za'iqatul maut ina fata ana fahimta ta koko annabi yaqub ya ce ma ƴaƴansa fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ko wa awsa biha ibrahim banihi wa yaqub an gani ko qira'at nafi' ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi to fala ta mutu na kakku mutu ya annabin Allah shi kanshi bai hana kai ne da mutuwa shi annabi Yaqub balle ya hana ƴaƴan shi su mutu kenan nan ba wannan ake nufi ba shi yasa kallon zahirin lafazi ko da yaushe wani lokaci zaka fada cikin matsala ko ka roki Allah ya kashe ka ko kuma ka ce ma wani kada ya mutu to ai kai kanka baka iya hana kanka mutuwa balle ka ce wani kada ya rada ya mutu to shi ake kira nan ɗai ɗin bai halatta ba hadisi ya zo na Anas bin Malik cikin Sahihul Bukhari da Muslim la yatamanna in ahadakumul maut kada ɗan ku ya gurin mutuwa amma sai ce li durrin nazala bih saboda wata cuta dan ta sabka to ba wai ana nufin in baka da cuta baka yi gurin mutuwa a galibi mutumin da ke fatan ya mutu idan ciwo ya masa tsanani ne ko ƴan uwansa su yi fatan ya mutu ina fata an fahimce to ko kai mutum fatan ya mutu ko baka yi masa fatan ya mutu ba ai mutuwa din zai yi kuma lokacin da Allah yanke musu shi ne ko ka ce Allah ya kashe shi yanzu sai lokacin da Allah ya kaddara kashe shi zai kashe shi ba za ka iya kashe shi ba ina fata ana fahimta ta amma idan kana da wani matsayi ko matsayi na ilmi ko matsayi na dukiya ko matsayi na kuɗi ko ba haka ba sai ana fatan ka mutu koko akwai wani abun da ake son a gade bayan mutuwarka kamar yadda wasu ke cewa Allah kashe mijin mai kyawu wato ma'ana kenan su aure ta bayan ya mutu to kenan irin waɗannan abubuwa su suke sawa ayi gurin mutuwar dan adam ina fatan ana fahimta ta amma ko an yi gurin ka mutu ko ba a yi gurin ka mutu ba sai lokacin ka yayi ina fatan ana fahimta ta eh, kenan gurin mutuwa bai sawa mutum ya mutu ko ya jinkirta lokacinsa ko abin da ya kama da haka dan kana da wani matsayi na mulki ana fatan ka mutu a dauka ko kana da wasu kuɗaɗe ana fatan ka mutu a dauka ko abin da ya kama da haka ko wani malami ya hana wani shakatawa yana ganin idan ba wancan ya mutu ba to shi ba zai samu biyan bukatarsa ba a duniya shi yasa yana fatan wane ya mutu ko a kashe shi ko shi in ya samu damar kashe shi ko a daure shi ko yayi fama da wani cin lafiya wanda ba zai iya wa'azi ba saboda shi wannan matsayin yake nema to kaga irin wannan gurin mutu ba zai sa a mutu ba to kenan dole nasa sai an hankalta mishi kuma alhali Allah ya ce ai gurin mutuwa fataman nawul mauta in kuntum sadiqin duk wadansu malamai sun fassara shi da mubahala to ai mubahala fatan halaka ne kenan in sun yarda ko kuma fataman nawul mauta su yi gurin mutuwa ai babu mai gurin mutuwa in ba ta kama dole ba to amma ala ayyata hal irin waɗannan nasoshi tunda an hana ai gurin mutuwa kuma bai dace a roƙi mutuwa ba don mutuwar mutuwar za a yi sai a ce na an hankalta ma aljamma da sun ka ce tawaffana ba sun roki Allah ya kashe su ba don kun sun roki Allah ya kashe su ko ba su roki Allah ba kashe su zai yi amma tawaffana muslimina Allah ka kashe mu muna musulmai shine abin da zaka roki Allah tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi kenan ka roki Allah ka mutu kana musulmi abu ne wanda an yarda da shi kenan baka roƙon Allah kawai ka mutu amma ka mutu kana musulmai kuma fala tamutunna illa wa antum muslimun kamar yadda kuma yazo a cikin suratul um, سورة آل عمران الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كبكو يسكي كمتو فاتي كنا مسلمي أي يا ذا أي الله يقول سيا كرب لهم كوكم يقول كبكو يسكي كمتو أما إلا وأنتم مسلمون نم وصية kada ku yadda ku mutu face kuna musulmai kenan nan shine abin da ake zance na ana kokarin motsar da kaina don ka aikata sannan kunan kana roƙon Allah ya kashe ka ne musulmi ba wai kana roƙon Allah kawai ya kashe ka ba don ko ka ce Allah ya kashe ka ko baka ce Allah ya kashe ka ba in lokacin kashe ka yayi kashe ka Allah subhanahu wataala zai yi ina fata ana fahimta ta to shi yasa zaku ga masu amfani da shubha wani lokaci suna ka irin waɗannan nasoshi ko ko walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu kun kasance kuna gurin mutuwa kafin ku haɗu da shi ya an kai sun kai gurin mutuwa a sun yi gurin su mutu a cikin hanyar Allah mutun yayi gurin shahada ma shi yasa zo cikin hadisi wanda ya mutu rayuwar shi ba ta darsa masa jihadi ba ko ba haka ba bai taɓa fatan yayi shahada ba mata ala shubatin minan nifaq zai mutu akan shuba ta munafinci ba wai dole sai kaje ka yake kana gurin irin wannan abin shahada ta zo har ma ka mutu kuma shahada ba dole ba sai wajen yaki akwai hanyoyi da ake yin shahada mace za ta yin shahada wajen mutuwa misali za ka yi gurin shahada ne ba wai kai fatan ba ka abin nan to waɗannan irin nasoshin fassarar su dole sai ana hankalta ma uslubin da suka zo da shi ta haka ne za ka fahimta nasi ba wai kawai ka ɗauki aya guda ba ko hadisi guda kawai ka ce za ka yi bayani ba tare da ka hankalta ma ayoyin da suka yi magana kan wannan maudu'i ba da hadisan da suka yi magana akan wannan maudu'i da babi babi da babubuka na fiqh da saura waɗanda za a zo da ka'idodi na usulul fiqh da usulul tafsir da usulul hadith waɗanda za su tantance waɗannan tabbatar waɗannan nasoshi da ma'anar su kafin ka so ka ce za ka yi magana kan wata mas'ala ta ilimi ka dubi kuma maganganun malamai da abin da suka faɗa ilimi ba gare ka aka fara ba a'a akwai magabata tun daga saukar alkur'ani ga hadisai ga maganganun sahabbai ga maganganun manya-manyan malamai tabi'ina da tabi'i tabi'ina dukka watsar da su kai ka ɗauko nasi ka ce za ka fahimce shi kaga za a samu matsala za a samu baraka mai yawa shi ilimi kamar gini ne abinda aka iske shi ake dora akan shi amma idan wani zo iske gini yace zai rusa shi ya nashi to in wani zo shi ma zai rusa ya gina shi ya nashi to yaushe za a yi ginin kuma ya kamata in uwa mu fahimci mas'aloli na ilimi kamar yadda suke tafiya duk da yake akwai waɗansu abubuwa da suke da alaka da wannan muna iya barin shi kamar kaddama wani abu da jinkirta shi da wani abu in Allah ya so zuwa gaba in Allah ya kaddara mun zo zuwa wasu ayoyi idan wata dama ta samu za mu iya wato ƙara wannan dan haka dai nan gurin mutuwa ana nufin a haɗa su kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wazkuru iz kuntum a'da'an wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah gare ku iz kuntum a'da'an kuna makiya to kaga kasancewa mutane makiya nan ba za a ga ni'imar Allah ba amma sai ce fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku to nan nan ni'imar Allah tana bayyana ne idan an hada adawar da suka yi sannan sai Allah ya hada zukatansu domin adawa akan kiyayya wadda suke ta jahiliya in sun mutu wuta za su to kaga na amma kiyayyar da suka yi sai Allah ya hada zukatansu ta yi bayyana da soyayya kawai suke yi sai musulunci yanzu suka ci gaba da soyayya ba za su gane ni'imar Allah ba da kyau amma su kasance suna kiyayya amma su dawo su zama masoyan juna nan za su yi fahimtar ni'imar Allah kenan nan aljam'u na sai an hada kiyayyar da adawu sannan za a fahimtar ni'imar amma da adawu ce ita zalla ai ba za a fahimci akwai wata ni'ima ba karkashin wannan to kaga in ba mutum bai fahimci wannan ba ya zai zo ya fassara aya ce adawa ne ima ce daga imomin Allah don haka a kama adawa kaga yan siyasa in suka sami wannan da kuma wani da yake adawa da wani bai so ya ja da baya sai ya ce to kaga ji Allah ce ni'matullahi alaikum iz kuntum a'da'an dan haka adawa ma Allah ya halatta ta ni'ima ta don haka a ci gaba da adawa to kaga idan haka ya hakan ga yaushe duniya za ta zauna lahiya tunda zaka samu tsakanin kasashe da kasashe akwai adawa tsakanin kabila da kabila akwai adawa tsakanin family da family akwai adawa tsakanin wannan fati da wannan fati akwai adawa tsakanin wannan mai kuɗi da wannan mai kuɗi akwai adawa tsakanin wannan malami da wannan malami akwai adawa tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya akwai adawa to idan an ka ce wannan adawan ni'ima ce ai kaga kenan an ce dada a ci gaba da yaƙi yaƙi da fitintunu wanda Allah ɗaya san iyakar su ko mai kasuwanci iri da wani da wani ko mai aiki da wani ma'aikata ɗaya a'a iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum ni'ima tana bayyana ne saboda sun taba adawa sai gashi sun zamanto yan uwan juna sun suna kaunar juna ina fatan ana fahimta ta shine abin da ake son a ci kamar yadda Bahaushe ke cewa abuta wadda tafi karfi shine wadda aka yi rigima aka yi fada sannan aka dawo aka shirya tafi alfutar da ba a taba samun sabani ba ina fatan ana fahimta ta wallahu ta'ala alam kun ba muna nufin a'a in kuna abokanan juna ba ku taba sabani ba ku je ku yi rikici fa a'a in Allah ya kaddara an taba samun shi shine abin da ake nufi dan ka wani ya ce mala ya bada fatawar cewa ai fitina sannan a shirya mutum ya je ya fitina da matar shi don saboda daga baya a shirya ai soyayya mai kyau ba haka nake nufi ba wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba kafin lokaci ya muna halinsa mas'ala ta ɗari uku da talatin da biyu a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi kafin afuwan mu je ga wannan mas'ala shine cewa sai mu tuna mutanen da alqur'ani ya bada labarin su waɗanda ba larabawa ba idan muka duba kamar adawa da samudawa ana ganin larabawa ne kenan yan alkur'ani ya bada labarin su da yaren larabci suka yi magana su babu matsala amma yanzu irin su fir'auna da aka yi magana su da mutanen annabi nuhu wannan lokaci ba a tunanin akwai yaren larabci to sai a danganta alkur'ani zuwa gare su a matsayin su suka faɗi wannan maganar sannan a danganta alkur'anin zuwa ga Allah saboda ma'anar alkur'ani daga wajen Allah take da lafazin larabci shi yasa dole sai mun yi magana yanzu misali zaka iske wani dan rikici ya ce ai Allah ya ce wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabba Allah ya ce fir'auna ya ce ku bar ni in kashe fir'auna su kira ubangiji kenan asalin maganar Fir'auna ya faɗa da yaren shi ba Allah ne ya ce a bar shi ya kashe annabi Musa ba Fir'auna ya faɗa Allah ya bada labari ana danganta ma'anar maganar zuwa ga fir'auna lafuzzan kuma ana danganta su zuwa ga Allah subhanahu wataala in baka fahimci wannan ba shi yasa wani sai ya ce maka ai hadisi ba a samu shi cikin qur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ai manzo ya ce kaji hadisin annabi cikin qur'ani to in ba nan ba a samu hadisi a'a nan maganar Allah ce amma ana danganta ta zuwa ga annabi saboda ya faɗi wannan maganar ba dole ba sai da waɗannan lafuzza yayi magana ina da fatan ƴan uwa su fahimci wannan mas'ala dan nan akwai shubuhohi daban-daban daban-daban daban iz qalat imra'atu imrana lokacin da matar imrana ta ce to ai matar imrana ba da larabci take magana ba sai a danganta magana zuwa gare ta ita ta faɗi maganar a danganta maganar zuwa ga Allah saboda da larabci aka faɗi maganar kuma lafuzzan da wajen Allah subhanahu wata'ala ne ma'anar su kuma za a fassara su cewa na Allah subhanahu wata'ala ne domin ya kewaye sani da abin da ta faɗa mas'aloli ne masu hatsari shi yasa za ku ga mu'tazila da suke da alaka cewa qur'ani ma'anar shi ce daga wajen Allah amma Allah ya jefa shi ne a cikin zuciyar jibril jibril ya zo ya jefa shi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-kalamun nafsani turawa da al-mustashriqun da yan falsafa suna ɗaukar wannan sai su ne cewa to ai ma'anar qur'ani ce daga wajen Allah lafazin ba daga wajen Allah bane kenan sai su ce maka ai kenan kamar Qur'ani an ruwaito shi ne da ma'ana kenan ana son a kore mu'jiza al-Qur'ani ta fuskar lafazi da an shiga cikin wannan sai a ce mai al-kalamun nafsani magana ce ta zuci kenan Allah ya jefa ta a cikin zuciya wannan aqida tana da hatsari shi yasa turawa suke amfani da ita don su nuna cewa al-Qur'ani ba daga wajen Allah subhanahu wataala ke saboda sun iske mu'tazila suna da wata aqida sai su dauka sai su kara su yasa yanzu suna da projects na kokarin duk wata mummunar aqida wadda ta kasance can da ta mutu ko rubabba ko ko tana daukar rai ko tana shure-shure sutura suna son a dauko ta a sanya mata sutura sabuwa a gina mata marakis da kuma masallatai a kasashen musulmi don a ruguza musulunci bayan waɗanda an na kasashen su na kafirci karara na philosophy ko philosophy da sauransu waɗanda su zahiran suke yakar musulunci kuma a ɗauko a ba 'ya'yan musulmi tsofaffin aƙidu waɗanda sun yi kusan ruɓewa su lalace sai a tado su a ba su gidajen rediyo da tv a gina musu masallatai da makarantu a ba su kuɗi a yaɗa su da shubuhohi waɗanda in ba waɗanda suka karanta tarihin aƙidu ba suka san musulunci da kyau yi musu raddi abu ne wanda yake mai wahala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu na imanin mu da mutuncin mu mas'ala ta ƙarshe mas'ala ta ɗari uku da talatin da biyu malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kai fa ƙalu ya aka suka ce mutanen fir'auna kenan suka ce ma annabi musa mahma ta'tina bihi min ayatin duk abin da ka zo mana da shi na aya li tasharana biha dan kai muna sihiri ka sihirce mu kenan da wannan ayar sun ka ce fa ma nahnu laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba malam ya ce sammauha ayatan sun kire abin aya in an kire abu aya kenan mu'jiza ne sun maqalu sannan suka ce li tasharana biha dan ka sihirce mu malam yace kulna zamu ce ma sammauha ayatan bu su kira ta aya ba li i'tiqadi annaha aya don suna i'tiqadi sun kudurta sun yi wato sun kudurta a cikin zuciyarsu cewa sun dauke ta aya bal hikaya malam yace labari na li tasmiyati Musa alaihi salam don annabi Musa shi ya kire ta aya ce daga wajen Allah ko ba haka ba ala tariqil istihza dan saboda tariqil istihza hanya ta izgili wa sukhriya da wulakantarwa izgili da izgili kenan wannan wani nau'i ne na shagobe da izgili suka yi mata suka kire ta aya amma ba dan saboda tana matsayin aya ba to wannan zaka iske alqur'ani yana amfani da wannan uslubi wa qalu ya ayyuhalladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun sun kace ya kai wanda an kaso kama adh-dhikru qur'ani kaga an sauka mutum alkur'ani ya zan ya zan annabi amma ƙarshe suka ce innaka la majnun dan a nuna maka ba su yarda cewa an sabkar ba ya kai mai da'awar an sabka mishi da alkur'ani shi yasa Allah subhanahu wataala kire yahudawa wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah da cewar da sun kai mun kashe isa dan maryam tunda su a wajen su isa dan maryam sun kashe shi wal iyadu billah kuma suna cewa dan zina ne ba annabin Allah bane wal iyadu billah su ko kristoci sun wuce iyaka sun ce Allah ne ma ko ba haka ba annabin Allah ne kuma Allah ne sai Allah ya ce rasulullah manzon Allah sai an kace ya za a yi shi shina annabin sun kashe shi kuma su ce annabin Allah sai an kace sun faɗi wannan istihza'an don izgili ko kuma rasulullah sun kace itiradi ne magana ce ta Allah a wajen Allah wato annabin Allah ne anan ƴan uwa musulmi kafin mu tsaye da karatun mu akwai mas'ala guda biyu da suke da alaka da wannan mas'ala da ba mu kawo su ba wannan shine cewa wani lokaci Qur'ani in yana magana in ya kawo ma'anar magana ko ya kawo lafazi sai ka hankalta ma aƙidar shi wanda shin wai Allah ya faɗi wannan a wajen shi ko ko a wajen bayi wani lokaci Allah zai faɗi magana yana nufin su a aƙidar su haka ko ko shi Allah a wajen shi haka fa'ula'ika inda Allah humul kadhibun a wajen Allah maƙaryata ne kaga kenan tana yiwa a wajen mutane su zamanto masu gaskiya kafin gaskiyar ta bayyana to anan abin da ake son a ce zaka iske wannan misali Allah ya ce yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna jin tsoron an tunazzala alaihim sura a saukan musu da sura tunabbi'uhum bima fi qulubihim wadda zata ba su labarin abin da ke cikin zuciyarsu to an ce sura sura ta alqur'ani ai busu busu mai imanin qur'anin daga wajen Allah yake ba balle a ce an saukar musu da sura don su busu mayar da qur'anin ba busu yarda da annabin ba balle a ce Allah na saukar da wani abu su ba mu'minai bane ko ba haka ba بصير ده النبي الله با إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بصير ده النبي با تو هذا يأتي أنسب كد سورة سو بسما يرد با أنسب كد سورة تو أما نسمع لما يسوك تو أنا أبن ده أكي نفي وإذا واتو أبن يحضر المنافقون أن تنزل عليهم سورة شي الله يسن سورة يكي سبكروا annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san saukan mishi akai masu imani sun san haka to ana magana ne da ku ba su ba don su busu yadda ba sai mun fahimci wannan to sai kuma mas'ala ta ƙarshe shine da suka ce li tasharana biha fama nahnu laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba malamai suke cewa akwai annabi guda biyu da suka yi roƙon Allah Allah ya halakar da mutane to wannan kuma akwai matsala annabi nuhu ya roki Allah ya halakar da mutane wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara ya za a yi annabi Allah ya roki halakar da mutane annabi Musa ya roki Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al-'adhab al-alim to sai wadansu suka ce to ya za a yi annabawa su yi wannan roƙo malamai sun ba da amsa suka ce shi annabi nuhu an yi mishi wahayi cewa ba wanda zai ƙara imani wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman kenan tunda an bashi wannan labari kenan dole na ya nemi maraba da su tunda ya riga ya san ba yadda za a yi duk daina matacce ya kare ga wuya ko kuma makahi sun yi dare to waɗansu daga cikin malamai suke cewa shi kuma annabi Musa to ya aka yi haka sai waɗansu daga cikin malamai suka ce annabi Musa saboda mu'amalar da yayi da su yau da gobe ya fahimci cewa ba za su yi imani ba domin wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin duk abin da ka zo da shi kowace aya ce litashara na biha sun dauke ta sai fa ma nahnu laka bi mu'minina ba za mu taba yin imani da kai ba mu'amalar shi yau da gobe ta nuna mishi waɗannan mutane ba za su yi imani ba shi yasa ya musu addu'a domin ya jarrabe su ya san su kamar mutumin da ka san halin shi sai ka ce kaza to kuma haka nan na akwai wani mutum da an zo an ce mishi ai wani Allah ya mishi rasuwa ya mutu sai ce to ai dama na ga muku mutuwa zai yi to ai dama Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ce dama na ga muku ai mutuwa zai yi to haka da haka dai sai malamai suka ce to annabi Musa ya jarrabe su da wannan aya sun faɗa waɗansu malamai suka ce a'a da annabi Musa ya wannan addu'a da sa saba ma abin da Allah yake so da Allah ya nuna mai yayi kuskure amma Allah ya bashi labari qad ujibat da'watukuma an karbi addu'a ku kina annabi ma'ana annabi addu'ar annabi Musa Allah ya karba mata kina akan daidai yayi babu wanda ya kuskurantar da shi bayan abin da Allah subhanahu wataala faɗa kuma bayan ma Allah ya bashi labari za a halakar da fir'auna wa laqad awhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha kenan alamu za a halakar da fir'auna kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce watrukil bahra rahwa a cikin suratul dukhan innahum jundun mughraqun Allah ya ce mai za a nutsar da su kenan halaka ta tabbata gare su ba kuskure bane annabi Musa yayi don haka ina ganin shine abin da ya kamata mu kara a karkashin wannan aya kuma lokacin mu yayi halin sa ƴan uwa sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma ya bamu iko da lafiya da rayuwa abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana abinda yara suke cewa sun waura takuri kinan an kai ƙarshen wato karatu na wannan halaka insha Allahu ta'ala nan za mu dasa aya in ji kamar yadda 'yan jarida suke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته